أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا إن شاء الله آه، شكرا جيا من tsaya akan cewa wannan hadisa ta riga ta auku kuma an ɗauki amirar mu'mini ne zuwa gida to daga nan muka tsaya yanzu zamu bayanin abin da ya wakana bayan kai shi gida har ya zuwa lokacin da ruhinsa ya koma ya zuwa rahamar Allah an roito cewa yayin da aka sari amirul mu'minina ne ne a mihrabinsa an ji kururuwan mutane da koke-koke duk sun gabato ya zuwa masallaci har matan aure da a gidajensu duk sun fito masallaci ya cika makil da mutane ba ka ganin komi sai marin hannuwa akan kawo kawo mutane a bugun kansu alaman jaje kuma ba ka jin komi sai kukan mutuwa yayin da mutane suka yi cincirindo kewaye da imam alaihi salam yana kallon su suna kallon wannan jarumi an cika fuskansa da jini bayan sallah imam ya miƙe ce ku ɗauke ni zuwa mahallin sallah ɗina a gidana suka kai shi suka ɗauki suka kai shi mutane na kewa da shi ana kuka yayin da suka isa gida suka shiga da imam a ɗakinsa matan imam suka gabato da 'ya'yansa suka zauna kewaye da shi suna kallonsa a cikin wannan hali yana kansa na zo da jini ya jika fuskansa zainabul kubra ta yi kururuwa da ita da mata tana cewa abata man lissagiri hatta ya kaba wa man lilkabiri bainar mala ya abata huzunana ala wa amuratuna tarka mutane suka cika wuri da kuka shi ma imam salam ya mushi har ainihin hawaye yana gangarwa daga idanunsa tare da kuma jini na gangarwa ke hussein yana kuka yana cewa ya abata mallana layo mu kawai muka illa yau mu rasulullah sallallahu alaihi wa ya izu wallahi alayya an am alaihi salam ya ya lallace shi masa yana share hawayensa to aka kira likitoci likitoci suka zo suka haɗu don su duba miyakun sara suka fahimci cewa wannan takobi wanda aka sare shi da shi lalle yana da guba saboda haka sai suka ce to ya sha nono sai zama nono ne abincinsa aka a yi wani lokaci daga lokaci zuwa lokaci yakan zama ya suma saboda zafin tsara da kuma guba da ke cikin wannan dafin da aka sa a jikin takobi da ya kira im- imam yasa aka kira 'ya'yansa ya sumbance su domin ya san cewa zai rabu da su su 'ya'yansa biyu aka ce waladaihi to yana cikin magana ko yana yawan hali sai ya zama ya suma sai hassan ya kawo masa ƙwaryar nono don ya sha sai ya sha kaɗan sannan ya kawar da shi daga bakinsa sai ya ce ko kai ma wannan tsararren naku wanda aka tsare ma'ana wanda ya tsara ya tsare shi da takobi da ya kuma ce ma hassan ɗansa ya bana ya bi haƙi alaika illa ɗayyabta ta'a ɗa masharabahu warfaƙo bihi ilahi na mauti ya ce ya na ya kai ɗana ina gama ka da haƙƙina a kanka cewa ka kyautata abincinsa da abin shansa shi wannan la'in kenan ibn muljam wanda aka lokacin an kama shi aka yana hannun yana tsara a hannun imam hassan a gidansa sai ce ka kyautata abincinsa da abin shansa kuma ka kyauta ka rausa masa har ya zuwa lokacin mutuwata wa an tud'imahu mimma ta'kul wa tusqihi mimma tashrab ka ce kake ci ka kuma shayar da shi da abin da kake sha hatta takuna akrama min har ya zama kai kafi karimci zuwa nam dama shi ba halin karim shi ibn al-umar jan ba halin karim shi kai ne karimi kenan shi wannan tsinanne ibn muljam yana tsare a gida sai suka kawo mashi nono ɗin suka gaya mashi irin tausayi da imam ya nuna gare shi amma su yana ce none ne abincinsa kawai amma da ya sha sai ya cire a bakinsa ya ce a kai ma shi wannan da ake tsare da shi muhammad bin hanifiya ya ce mun kwana daren ishirin na wata ramadana mun kwana daren ishirin na wata ramadana tare da mahaifina kuma wannan guba ɗin ya kai har kafansa wato tun daga tsarin da aka yi masa aka sai da guban ya kai kafa saboda haka a ranar wannan dare ya yi sallah a zaune ne kuma bai gushe ba yana ta mana wasiya da wasu yoyi daban-daban kuma yana mana ta'aziyar kansa yana gaya mana al'amarinsa har a rijire keto mutane a ranar ishirin sun zo ga imam salam yayin da gari ya waye mutane suka nemi izini aka masu izini suka shiga suna ta masa suna ta gaishe shi yana suna mashi sallama yana ansawa sannan ya ce ayyuhan nas is'aluni qabla an tarqiduni wa haffifu su'alakum li musibati imamikum wato ku tambaye ya ku mutane ku tambaye ni kafin ku rasa ni kuma ku sauƙaƙa ma ku sauƙaƙa tambayan ku saboda halin da imam ɗin ku ke ciki mutane suka yi kuka kuka mai tsanani sannan suka ji tausayin cewa a wannan hali kuma wani tambaya za su yi mishi sai su ba su yi tambaya ɗin ba hujjar bin addi alkindi ya miƙe yana cewa faya asafa faya asafi kai alal maula taqi abil athhar haidarat zaki wannan wani waƙe ne mai tsawo wanda ya fara da wannan matsala'in ya ci gaba da wannan baitotun waƙe yana nuna jaje yayin da imam ya gan shi ya kuma ji waƙensa sai ya ce kaifa bika idadu ita ilal bara'ati minni fama a saka an ta to yaya ran da aka kira ka kai man bara'a fa me za ka ce wato shi imam ya san bayan sa za su gama da wannan jarabawa sai ce wallahi ya amiral mu'mini lau quddaitu bisayfi irban irban wa udurmat liyan nar wa ulqiyat fiha la athartu dhalika ala albara la athartu dhalika ala albara'ati minka yace wallahi ya ya amiral mu'mini inda za a gunduwa gunduwa da ni a gutsar a yanyanka ni gunduwa gunduwa kuma a wurga ni a cikin wuta to zan fifita yin hakan akan yi maka bara'a in yi maka bara'a sai sai imam ali sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa fikta da kulli khairin ya hujja wajazakallahu an ahli baiti min nabiyika yace kai kai ko muwafaka ya hujja in da tarihi kamar yadda nuna shi hujjar bin addi din kusan haka nan ko aka yi masa din su kusan wanda su mu'awiya abin da ya sa aka yi masa kenan aka an rika gutsura shi ya gamu da jarabawa ba kaɗan ba akan ya bara'a kamo da shi da sabansa gaba ɗaya akan hanya umarni ya iso daga sarki ma'awiya ke katan a kai su da mashik bin dama ana musu mugun ja shekar a kashe su duk cikansu to kuma haka aka yi kisan da aka yi masa kenan da ya ga ana ana za a kashe ce to yana so a fara kashe ɗansa a gabansa kafin shi har suka ce mashi to me bambanci tun da duk kashe ku za mu yi me bambanci tsakanin a kashe ka a kashe ɗanka ko a kashe ɗanka kafin a kashe ka ya ce ya fi son na farko a kashe ɗansa a gabansa domin shi ya sami ladar ba ɗin biyu kuma yana gudun kada ɗan aka yi masa ya ɗora raki ko ya masa saranda ka suka yi ko suka gabatar da ɗansa suka kashe a gabansa sannan shi kuma suka rika gutsu tsara shi gunduwa-gunduwa amma bai wara ga amirar mumina to mutane sun yi dafifi sosai akan kofar gidan imam suna jiran aima suna jiran imam ya hukumcin da zai dangane da ibn muljam sai hassan alaihissalam ya fito musu ya ce babansa ya ce kowa ne ya tafi gida sai maganin asbak bin nabata tare da imam asbak bin nabata sai ko da aka ce kowa ya ne gida sai su jama'a suka watsi amma shi sai tsaya bai ku bai tafi ba to sai imam hassan ya fito wani marra sai ya gan shi sai ya ga asbak yana tsaye ya ce ya asbak ashe baka ji zance na ba wanda na isar shi amir rumin ya ce duk a watsi sai ce na ji amma dai na ga halin da yake ciki sai na son in gan shi in ji zance daga gare shi nemi izini nema mana izini rahimakallah sai imama san ya shiga bai daɗe ba sai ya dawo ya ce to shigo sai asbak ya shigo ma'ana an ba shi izini kenan ya ce yayin da na shiga wajen amirar mu'minina yana kanan naɗe da isa babban bandeji to muke ce yanzu ya zama hausa an kanan naɗa masa bandeji a fuskansa yana cinyansa saboda tsananin zafin ciwo mai maida wani lokaci da yawan guban da ke ciki ya ce ya asbak baka ji ya yi maka bane daga gare ni ya ce bala ya amir mumin amma na ga halin da kake ciki na so ya zama in ganka in ji zance daga sai ya ce min to zauna amma ba dun ba na ganin bayan yau za ka sake jin zance na sai ya ce masa ilam ya asbak anni ataitu rasulullahi a idan kama ji ita sa'a ka sani ya asbak na ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ka zo din a gabda wa fatin manzan Allah ke sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce da ni ya abal hasan ukhruj fana da as-salatu jami'a was'ud was'ud al-manbara wa qum duna maqami bi mirqati wa kullin nas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bal hasan ki je ka ce mutane su zo sallah kuma ka hau kan mumbari ka tsaya a matsayina inda na kan tsaya sannan ka ce ma mutane ga abinda za ka ce musu ala man aqawa lidaihi fa alaihi la'natullah man aqaw ala man aqawa lidaihi fa la'natullah alaihi ala man abaqa min mawalihi fa la'natullah alaihi ala man zalama ajiran ujratahu fa la'natullah alaihi wa'annan kalmomin manzo Allah ya ce amirul mu'mini ya hau kan mumbari ya faɗa a madadin sa ya tsayin da yake tsaya a mumbari ma'ana ku saurara jama'a duk wanda ya saba ma iyayensa aqaqul walidain wani ana amfani da shi akan aq shine kamar yadda aka amfani da abak wajen bawa ya guje ma mai gidansa a ce abaka ba amfani da kalmar sai ana to aq kuma ba amfani da shi sai a biyayya ga iyaye kamar idan abokinsa a ce a sahibahu ba ba za a ce haka nan ba sai dai ga iyaye ne akan ce a ce bar ko ak to wanda ya ƙi nagarta kenan ga iyayensa la'anan Allah ta tabbata gare shi iyayensa biyu ubanninsa biyu ba domin ya wanda kuma ya man abaka min walihi wanda to abaka shi kuma kalar abaka wanda kuma ya guje ma magidantansa la'anar da Allah tabbata a gare shi kuma wanda ya zalunci ajiyar wanda aka sufurta aka ɗauke shi aiki ya aiki bai abiya sarada ba shi ma la'anar Allah gare shi wato kalma uku Allah ya la'anci mai saba ma iyayensa biyu da mai bawan da yake guje ma magidantansa da mai bi zaluntan wanda ya maka aiki baka biya shi lada ba da sannu za mu ji ma'anan wa'annan kalmomi guda uku ya sai ce ya asbak fa fa'altu ma amarani bihi habibi rasulullah sallallahu alaihi wa sai ya ce ya asbak sai na yadda manzo Allah ya ga mana sai nayi fa qama min aksal masjid rajul sai wani mutum ya miƙe a can ƙaryan ƙarshe na masallacin ya ce ya abal hasan takallamta bi thalath kalimatin aujastahunna falam adri jawaba falam ayi wato falam adri wa ba cikin maganar shi mutum ya ce takallamtu bi thalath kalatin aujastahunna sai wani miki wani mutum ya miki ya ce abarasa kai magana da kalmomi uku kuma ka takaita sosai wato ban gane me yake nufi yace falam adri jawaba shi amir mu yake cewa ni kun ban san mene jawabin da zan mishi ba hatta ataitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fa abartuhu bima kana min ar-rajul sai nazo je manzo ce to wannan maganar ne wani ya tambaye ni me cikin ni kun ban san abin da nace masa qala al-asbaq sai asbaq mai ruwa ya ce suma akhadha bi yadi sai sai amir mu ya dauko ya kama ya rike hannuna wa qala yace ya asbaq usqud yadaka yace shi buɗe hannunka fa basattu yadi sai na buɗe hannuna fatamala usbu'an min asabi yadi sai kama ya tsade cikin yatsuna wa qala alaihi salam ya asbak hakaza tanawala rasulullahi sallallahu alaihi wa isbu'an min asabi yadi yadda kaga nayi maka na haka shi ma lokacin nan tambayi manzo Allah sai ya rike ya tsade cikin yatsun hannuna kama tanawaltu isbu'an min asabi yadi kamar da rike hannu ɗaya daga cikin ya tsade cikin yatsun ka ثم قال صلى الله عليه وآله سنما زال صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن ألا وأني وأنت أبوا هذه الأمة to kaji ma'anan ya ce ni da kai mu ne iyayen wannan al'umma mu ne ubanni abawa abawa mu ne ubanni biyu uwaye ke ake nan da ya ke cewa da hausa iyaye ko uwaye duk ɗaya ne da iya da iya da uwa duk mata ne amma abu ne aka ce uba aka ce ana mu ne ubannin wannan al'umma faman aqana fala'natullahi alai to wanda ya saba mana to tsine wani Allah tabbata kaji kaji ma'anan wanda wanda ya saba ma iyayensa din ke biyu ma'ana wanda ya saba ma manzo Allah da Ali shine tsinanne ala wa'anni wa anta maulaya hadhihi umma fa fa'ala man abaka anna la'anatullah ni da kai kuma mu ne magidantan wannan al'umma kalma ba mu ce man abaka mawalihi ba bawan da ya guje ma iyayen gijinsa zai ubangiji ake cewa amma maulana aka kawo mai gida bari mu ce mai gida don kalmar ubangiji ana amfani da ita ga wanda ake bauta mu ko da ke a larabci ma ana cewa rab amma maula ya ce anan mai gida mu ne ainihin shugabannin duk saura kamar bayi ne mu ne masu su to wanda ya saba na mulmin biyu to tsinon Allah kansa ala wa'anni wa anta ajira hadhihi al-umma da ni da kai mu ne aka dauke mu aiki muka yi wannan al'umma aiki fa man zalama na ajrana wanda bai ba mu ladan mu ba na aikin da muka yi fal anatullahi alai tsinon Allah tabbata ga shi to an gane yanzu ma'anan wa'annan kalmomin ko yawa to shi wancan mai tambayan ya ce fi ba gano wannan kalma ba na'am an san uƙuƙul walidai haramun ne ba kyau kuma an san guje ma mai gida ba kyau an kuma san in mutum ya maka aiki baka biya shi lada ba duk babu kyau duk haramun ne amma kalman la'anatullah da girma bai kai bai la'ana nisa wani tawa daga rahama ne ba rahama ka san ko idan idan mutum ai wani lebur ya maka aiki ka kika biya shi lada to gobe kyama ba ba wuta za a kai ka ba saboda wannan sai dai a ce ka gobe kyama ka biya shi a ɗebo daga sallar ka a bashi ko a ɗebo zunubinsa a baka ko ba haka ne ba to amma la'ana ko karahama kawai to kaga wannan yana nufin ashe ajir din wanda suka yi al'umman nan aiki ke to wanda bai biya su ladan su ba shine tsinani wato za a nisan sashi da rahama sannan ya ce amin ni kuma na ce amin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da ya faɗi ya ce amin wato wannan addu'an Allah tsine ma wanda ya saba mana ya zalunce mu kuma ya guje mana ya sabe mu ya ki ba mu haƙƙin mu to ni kuma da manzo Allah ce amin ni ma na ce amin sannan sai imam alaihi salam sai ya runtsa idanunsa yayin da ya buɗe haka nan sannan ya buɗe ido wato wannan labarin asbaka ya ƙare ke hakanan imam alaihissalam ya kwana a wannan hali shi gubannan na ta gudana a jikinsa mai tsarki shi kuma yana ta dai ƙoƙarin dai jurewa a jikin nasa wani lokaci ya ɗaga cinyarsa ya sa wani lokaci ya mayar a nan wani ya sake ɗagawa hakan hakan saboda tsananin zafi da kuma zafin guba ɗin da aka zuba a cikin kasan guba ya haɗu da jini ya shiga shiga ya shiga jinin ya ta tsoko to wannan mun ce daren ishirin kenan wannan sai daren ishirin da ɗaya nan ba komai nake karanta daga cikin makatan nan ba ko ba komai da tsawo kuma akwai ɗan su baitotin waƙe na rafa na ta'aziyya daban-daban wanda suke lokaci su da ke kamar yadda nake cewa mu kalca ɗin wannan zama irin wannan zaman bai riga ya kafa anan ba tukuna nan gaba ne idan masu waƙenmu suka tsatsara nan baitotin yanzu in suna yin wa'annan za ka da sun fara waƙen sai ka ga duk gaba ɗayan jama'an wurin sun ansa saboda sun san waƙoƙin to mai ruwaya ya ce likitocin kufa suka zo daga cikinsu likitocin akwai wani ana ce masa afir bin amur bin hani as-sakuni wato ya woshi wani fitaccen likitan yayin da ya ga mikin da ke kan imam salam ya ce a kawo masa turosan akuya mai ɗimi wato lokacin da ta yi kenan da sauri sai ya fidda wani abu daga ciki ya dan sa wani kyalle ɗiba wani abu daga ciki sanyi ya sa a cikin wannan miki nasa sannan ya hura sannan ya fito da shi sai ga ainihin farin kwakwalwa wato ainihin ainihin har ainihin dimag ɗin imam alaihissalam har ya zagwanye ya fara biyowa ta cikin miki da dama mikin a kokoshinsa ne wato ya kai ya taɓi ya taɓi kwakwalwansa kenan to a nan lokacin ya ce ya amirar mu'minin ihad ahdak wa ausu wasiyataka fa inna aduwar lahi qad wasalar darbatahu ila umar asik ya ce to ya amirul mu'minin to ka yi alkawarin da za ka yi kuma ka yi wasiyan da za ka yi domin wannan makiyin allah ɗin tsaransa ya kai uwar kanka wato uwar kai kwakwalwa ya taɓa kwakwalwa ya allah to anan imam ya shiga bankwana da 'ya'yansa da iyalan gidansa yana masu wasiya da wasiyoyi muhammad bin hanafiya ya ce yayin da dare na goma sha ɗaya ya zo mahaifina ya tara 'ya'yansa da mutanen gidansa ya musu bankwana sannan ya ce musu halifati alaikum allah shine halifata a kanku shine mai gurbi na wato zai zama wahu a hasbi wa ni'mal wakil sannan kuma ya yi musu wasiya da lizimtan imani to kuma yana magana dai shi guba yana ta ci har ya ce da mulka duba sai muka ga hatta kafafunsa sun zama jajaye to kuka fa ya waye ta wani abu yi mana girma sannan aka kawo masa abinci da abin sha sai ya kisha sai muka ga labbansa na motsi da zikiri sannan ya kira 'ya'yansa duk cikansu da sunanakinsu ɗaya bayan ɗaya wane wane wane ya shiga musu bankwana daidai da daidai suna kuka e mahassan sai ko kuma ce hassan ya ce ma da aka ila haza mai wannan wannan ina bin da wato kake mai kai ga yin haka kuma ya ce ya kai ɗana ya bunai inni ra'aytu jaddaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi manami qabla hadhihi al-ka'ina bilayla yace ya kai dana na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa kafin wannan aukon wannan abin da ya auku din nan da dare daya wato a daren sha takwas kenan ko yace to na ga manzon Allah wannan dare fa shakautu ilaihi ma ana fihi min al-adha min hadhihi al-umma na kai mishi kukan abin da nake gamawa da shi na cuta daga wannan al'umma faƙala ne udu alaihim ya ce kai addu'a kansu ne faƙultu allahumma abdilhum bi sharran minni wa abdilni bihim khairan minhu ni ko sai ne wannan addu'a kansu na ce allah ka musanya masu da wanda ya fi sharri ni kuma ka musanya mini da wanda ya fi alkhairi wato sharran minni ba yana nufin ni a wuri na akwai sharri ba yawa ko kuma abdulni bihim khairan minhum su na neman wanda wanda ya fi su alkhairi ba ne ko da ke a luga za a iya faɗin wannan amma ma'anan da yake zuwa zihin ba ba kamar yadda mutum ke da zai saurin ganewa bai fahimta ba ne jin shi tunanin shi ba ne abin da yake nufi shine allah kai mini musaya Allah kai musu musaya da wanda ya fi sharri ba za mu ce daga gare ni ba wato ni mafi sharrin mutane da wata ibara muna iya cewa addu'an da amirul mu'mini ya ce yayi shine ya ce Allah ka musanya musu shugaban da ya fi kowa sharri a cikin asharare ni kuma ka musanya mini da wanda ya fi kowa alkhairi a cikin halittanka wane ne fiye halitta yau wato ni ka kai ni wajen shi su kuma ka ba su mafi sharrin halitta ma'ana abin amin amin rumuna wani amin rumuna ya yi mana al'umma addu'a wanda yake ba ta ba fita daga gari shi tun da yake amirul mu'minin na san aunajil balaga mun karanta wannan yadda amirul mu'minin ya sha wahala dangane da yadda yake da'awan mutane dan abu kaɗan su ba shi dama kalilan komai ya ga ana to shikenan da da da a ce mutane sun sun biyayya ga shugabansu kamar yadda ya kamata to da wannan al'amari bai yaku ba su imamul jawr wal batil shi mutane suna bin shi a batil din na suna bin shi akan batil ba wai suna biyan shi akan addini bane don sun bi shi ne don kare maslahan kansu don domin domin amfanin kashin kansu suka bi shi bai ba domin addini ba ba sun ce wai shi addini ya tare da shi bane to amma suna biyayya gare shi kuma har suna shan wahala har ma suna mutuwa akan biyayya gare shi din to amma amirul mu'minin ya ya ya irin abin da ya samu su kuma mutanen da suke tare da shi ba su biyayya in ya ce in ya umarce su sai su ki har ma yana cewa ina ma mai musayani da muawiya in ba shi mutum ko ina ce ko goma ya ce sai bani ashirin daga cikinsu ko ma fiye da haka ba shi bai rai bayan ishirin a cikin mutanensa amma wannan kira ne bayan nufin mutanen ma'awai za su bi amirul mu'mini ba ai hasha har abada wato inda za a samu wanda za su yi ma amirul mu'mini biyayya kamar yadda wayancan suke ma muawiya to da da masha Allah da komai yayi dai saboda haka lokacin da abubuwa suka yi tsanani amirul mu'mini da ya ga manzo Allah ya ce ya rasulullah ga abin da nake gamuwa da shi daga mutane mutanen wannan al'umma sai ya ce kai addu'a akan su sai ya musu wannan addu'a din ya ce Allah kai musu musaya ina ruwa da nace a kawo ina ahmad ya tafi abinci kai musu musaya da mafi sharri mafi sharrin shugaba ni kuma ka hana da mafi alkhairi to sai manzo Allah fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa ali qad istajaba Allahu du'ak manzo Allah an yace Allah ya amsa du'anka خلاص sayan ƙuluka ilaina ba da salasin zai kawo zai kawo ka wajenmu bayan kwana uku daren sha takwas an ce bayan kwana uku kaga sha tara ashirin ashirin da ɗaya kaga dare na ashirin da ɗaya dama daren tafiya kenan tawaraka ya san wannan daren tafiya ne wa kadba na tsara sai ce doka kwana ukun ya cika ya ce ya aba muhammad usika bi abi bi abi abdullahi khair nan akwai ɗan kuskuro ya ce ma imam hassan ya aba muhammad ina maka wasiya da abi abdullah shine imam hussein kenan alkhairi fa antuma minni wa ana minkuma ku biyun nan daga gare ne ni kuma daga gare ku ne wato hassan da hussein sannan ya ce ahsanallahu lakumul azab ala wa in wa inni munsarifun anku Allah ya kyautata muku ta'aziya ta'aziya shine lallashi Allah ya kyautata hakurinku domin zan zan tafi in barku ni wa zahirun ila fi lailati hadi ni mai tafiya ne a wannan dare nawa walahiqun bi habibi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi kama wa adani kuma zan riski masoyina Muhammad sallallahu alaihi wa ali kamar da ya alkawari fa idza ana mutu يا أبا محمد فقصرني وكفني وهندني ببقية حنوط جدك رسول الله إنا متو يا أبا محمد ka yi man wanka ka yi man likafi ka yi man hannu da ragowan hannu ɗin kakanka manzan Allah fa inna hu min kafurul janna domin da kafur ɗin aljanna ja bihi jibril ilai jibril ya kawo masa ثم ضعني على سريري sannan ka sani a gadona fa'iza wani makara kenan fa'iza kumila muƙaddamahu fahimilu mu'akhirahu wata ba'o muƙaddamahu in an kasa to ku kama bayansa kuma ku bi gabansa fa ayi mawuzi'in wuzi al-muqaddam fa za'ul mu'akhir duk inda aka sa magabacin gadon to kusa majinkircinsa huwa mawdu wa kabari nan ne mahallin kabarin kabari wato idan kuka sa makara kuka sa gadon inda kuka dora shi to ku duba karshensa kuma nan ne kabari sannan sannan sun mataƙaddam ya ba Muhammad wa salli alayya wa kabbir alayya saba sannan ka gabato gare ni ya ba Muhammad kai sallah kai mini sallah kuma kai man kabbara bakwai wa alam annahu la yahillu zalika ala ahadin gairi ka sani wannan bai halatta ba ga wani sai ni wato kar mutum ya amirul mun ya ce a mishi kabbara bakwai ya ce bakwai ne sun ce to wannan bai halatta ba ga wani sai ni illa ala rajulin ya kharuj fi akhirin zaman sai ga mutumin da zai zo a ƙarshen zamani ismuhu alƙa'imul mahdi min wulda ahikar hussein sunansa alƙa'imul mahdi daga zuri'an ɗan uwanka hussein yuqimu iwajal haq zai miƙe tankwaran gaskiya wato in aka tankwara gaskiya shi zai miƙe fa idza anta sallaita alayya ya hasan فنحي السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محبورا محفورا ولحدا مثقوفا وساجة منقوبة فارجئني فيها to in ka ga mini sallah ɗin to ka yaye turbaya daga wurin za ka ga kabari haƙaƙe da kuma lahadi inda aka tsaga da kuma saji saji kamar wayansu abin nan wayansu katakai ne wanda aka kakkafa to ka sani a ciki summa ashirijin labin alayya summa gayyibin kabari sannan kuma sannan ka rufe sannan ka rufe lahadi din shi lahadi lahadi shine ainihin rami da ya nufi alƙibla inda aka saka mutu to ka rufe shi da kama bakinsa da tobula sannan ka zuba ƙasa akai akai sannan ka ka ɓoye kabar wannan wannan wasiyan amirin dangane da inda za a yi masa kabari kenan kamar yadda aka sani cewa shi kabarin amirul mu'minin bayan da suka je suka suka haka kabarin kamar yadda ya musu bayani da suka tona sai suka ga kabari haƙaƙe duk da kamar yadda ya musu dama sai suka ga wa'yansu suka ga suka ga rubutu da tsohon harshe na siryananci an rubuta wannan shine kabarin da na yi ma nasan gani ko zanga a cikin kabarin an rubuta a wannan katako din an rubuta da harshen siryananci bismillahir rahmanir rahim hadha qabrun hafarhu nuhu li ali ibn abi talib wasi muhammad qabla tufana bi sab'i mi'ata sana abinda aka rubuta a cikin wannan katakon ke ainihin wannan kabari ne da nuhu ya haƙa domin ali bin abi talib wasiyin muhammadu kafin tufana da shekara 700 don a nan ne ainihin nan ne kabarin adam abul bashar nan ne kuma kabarin nuh to nan ne kuma kabarin amirul mu'mini to don haka ne ma ainihin bayan da aka kawo nuh aka sa shi ya kuma ya riga ya haƙa na ali su nuh adam ga kuma na nuh ga kuma na imam ali haka na kai amirar mumini na salam wanda ke rubutatta sannan ya ce ma ɗansa hassan rubuta sun makala oktub haza ma ausa bihi amirul mu'mini na aliyu bin salawatullahi wasalamu alai u ausa annahu yashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karaha al-mushrikun ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوصيكما بتقوى الله وأنا كمان وصية إن ينايغا أنسى بيوني حسن دوكسين إنا مك وصية كوبيونا دسوران الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما karku biɗi duniya ko duniya ta biɗi ku wala ta asafa ala shay'in minha zuwa an kuma kar ku yi bakin cikin komi na duniya da aka raba ku da shi wa qula bil haqqi wa amala lil ajr ku yi duk abin da ku faɗa ku faɗa da ku faɗi gaskiya kuma ku yi aiki domin samun lada wa kuna lil zalimi hasman wa lil mazlumi auna ku kasance duk ya zo da cigar ta cikin ku kasance ku biyu ɗin ku kasance masu husuma don kare wanda aka zarunta ko ka samu ce masu husuma ga azalimi masu taimako ga wanda aka zarunta masu husuma da azalimi ku samu ce masu fada da azalimi masu taimakon mazlumi wanda aka zarunta usi kuma wa jami ahla baiti wa man balaga wa man balagahum kitabi hadha min almu'minina bi taqwallahi rabbakum ina muku wasiya ku biyun nan da kuma duk sauran ‘ya'yana da mutanen gidana da duk wanda wannan takardan wannan littafin yanzu gashi mana karanta wanda duk ya je gare shi na muminai wannan wasiyan amirul mulk ga kowa da kowa kawa ga Allah tsoron Allah wala tamutanna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم wannan ayan alkurani ne amma ya zo a cikin jimlan wasiyan amirul mu'minin ku riko da iyan Allah gaba ɗaya kar ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a kanku a yayin da ko da kuke makiya juna Allah ya haɗa zukatanku usikum bi taqwallah wa nadhbi amrikum ina muku wasiya da tsoron Allah da tsara al'amarinku tsara al'amari wasalahi zati bainakum da gyara tsakaninku fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqulu salahu zatil baini afdal min amati salati wasiyam gyara tsakanin mutane biyu ko ana rigima ne a gyara tsakanin su a sasanta to yafi yafi dukkanin sallah da azumi ladan sa kenan wa innal bugdata halik halikatu dini wa fasadu zatil bayn to kuma kiyayya tana tsofar da addini tana rududdugar da shi halikatu dini tana halaka kaman tufa idan ya tsofe in an taɓa shi zai yage to sai a ce halakan thawb masala in aka kama shi zai yage don ya da gwargwaje ya riga ya tsufa sosai to halikatu dini kaga tana da gwargwaza addini kenan ƙiƙiyayya tsakanin mutane yana tsofar da addini ta yadda zai iya ragwargwajewa kuma wa fasada za ta bayin da kuma ɓannata tsakani unzuru zawai arhamakum fasiluhum ku duba ma'abuta zumuncin ku yan uwanku na zumunci ku sadar da su ku sadar da zumunci da su yuhawwinu Allahu alaikumul hisab Allah zai sauƙaƙe muku hisabi in kun yakan wallah Allah fil aita mun manna ma'anan Allah Allah ko Allah Allah wato na gama ku da Allah na gama ku da Allah shine sai a ce kaman ittaqullah ittaqullah sai a ce Allah Allah in ka ji Allah Allah kaza wato kana na gama ka da Allah kana na gama ta Allah na gama ta Allah kai kaza to da yayin fadin Allah Allah ne wallah Allah fil Qur'an kafin nan wallah Allah fil aitam Allah Allah a marayu la tajibbu afwahahu gabba ma'anan gabba shine ya bayar wani lokaci wa lokaci bai bayar ba la ta gibu a fahim kar ku ba za ku ba su ba ma'ana ke marayu don in wato abin wannan ya fi ƙarfin ma ka ce kenan kar ku yunwatar da su wannan abin da yake cewa shine wato yunwatar da su ya mafi tsanani kenan kar ya zama yau su ƙoshi gobe su ji yunwa ma'ana kenan shine in ya ce kowa ya gibbu ma'ana wani lokaci ya kan wani lokaci a tsoro tukunya wani lokaci kuma kwana ba a bincike yau ya ci gobe ba zai ci ba shine to la ta gibbu a bahu kar ku bar fa bakunan marayu yau da ci gobe babu wala tadhi wala yadhi'u bi hadratikum kar su tozarta amma hali kuna فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عالى يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ناجي منزل الله صلى الله عليه وآله ينشيوا وند دوك يتار مرايا تار مرايا معنانسا شيني آه man ala man ala ya ce ba awa ba man ala ya timan wanda ya maida maraya a cikin iyalansa ya mai shi ɗaya cikin iyalansa to Allah zai har har marayan ya wadata to Allah zai wajabta masa aljanna kamar yadda yake wajabta wuta ga maciyin dukiyar maraya wallah Allah fil qur'an Allah Allah fil qur'an an gane ma'anan Allah Allah ittaqullah ittaqullah fala yasbiqannakum ila al-amal bihi gairukum kaji alquran kada wani ya riga ku aiki da alqurani ya zama ku ne kan gaba ke Allah Allah fi jiranikum Allah Allah dangane da abu makwabtanku fa innahu wasiyatu nabiyikum wasiyan annabinku ne makwabci ma zala yusi bihim hatta zananna annahu sayursahu bai gushe ba annabi yana ta wasiya da makwabci makwabci makwabci har sai muka ɗauka kuma makwabci zai gado Allah Allah fi baiti rabbikum gidan gidan gidan ubangijin ku wanne ne gidan ubangijin ku baitullahi alharam fala ya halu wannan minkum ma baqitum kar ya zama yawo finta matukan kuna dare fa innahu in turika lam tunazaru in ko har aka bayin shi to in har aka bai shi shi ɗakin Allah kenan to ba za a kalle ku ma'ana ba nan ya ce ai la yunzaru ilaikum bil karamati la min Allah wa la min al khalq in har kuka aka aka tozarta ɗakin Allah to ba za a dube ku da da kima ba ba ku da daraja ba ba ku da daraja wajen Allah ba ku da daraja wajen mutane Allah Allah fi salah fa innaha khairul amali wa i wa innaha amudu dinikum Allah Allah dangane da sallah domin ita ce mafificin aiki kuma ita ce ginshikin addininku Allah fa innaha tudfi'u ghadaba rabbikum Allah Allah dangane da zakka domin tana bice fushin ubangijinku Allah Allah fi siyami shahr ramadana fa inna siyamuhu junnatun minan nar Allah Allah dangane da azumin watan ramadan domin shi garkuwa ne azuminsa garkuwa ne daga wuta Allah Allah fil jihadi fi sabilillah jihadi fa inna ma yujahidu rajulani imamu hudan wa muti'un lahu muqtadin bi huda wannan wannan magana amirul mu'minin baitoci ne na ilimi daban-daban kowanne muka dauka da yake muna jaje ne na dare kaɗan amma kowanne daga cikin wasu hannu ke cewa wani lokaci ya kamata mu ɗauki wasiyar nan a yi mishi ba a yi a gurguje kamar yadda muke a daren jaje ba jihadi masu jihadi mutum biyu ne imamu hudan muti'ul lahu muqtadin bi huda ko shugaba na shirya da mai da'a gare shi mai koyi da shiryansa wannan kalma ta ta gama ta buga fassara mana ma'anan jihadi an gama ba wani mai jihadi in ba imamu hudan ba ko muktadin bi la gai yanzu mutane da mai jagorar batacce mabiya batattu amma suna ce mishi jihadi imamu hudan wa muti'un lahu muktadin bi hudahu Allah Allah fi zuriyati nabiyikum fala yuzlamanna bayna azkurikum Allah an annabinku kar a zalunce su kuna na a tsakaninku a tsakaninku kar a zalunce zuri'an manzo Allah tsakaninku wallah Allah fi ashabi nabiyikum alladhina lam yuhdithu hadathan wa lam yu'u muhditha Allah Allah dangane da sabon annabinku to ji ku tsoron a dangane da sabon annabinku to Amirul Mu'minin ya ƙara wani magana ko ina jin ko shekarun jiya ne na ji wani malami yana kawo wannan bangaren malamin ba amin yana cewa ya ce Allah Allah fi zurriyati nabikum Allah Allah fi ashabin nabikum shikenan abin da yace wato ya ya san wasiyar nan Allah Allah fi zurriyati nabikum naji ko yana irin lakcocin Ramadan din ne sai yana cewa to Allah Allah fi zurriyati nabikum sai ce kuma Allah Allah fi ashabin nabikum ya shiru amma shi amirul mu'min ya ce alladhina lam yahdithu hadatha wanda ba su haddasa hadasi ba ba su kuma walam yi'u muhdisan ba su kuma ba da mafaka ga wanda ya haddasa ba ya fito da wani abu sabo wato sahabin da ya zauna bisa sunnan annabi masha Allah dole ka girmama shi ba sahabin da ya baddala sunnan annabi ba ko kuma ya taimaka ma wanda ya ba da mafaka ga wanda ya haddasa فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم من زال الله وصية دنگني دو إن صحابي ولا, ولا أنا المحدث منهم ومن غيرهم دو وند يحدث أقوى daga sahabbai ne ko ba daga sahabbai ba manzo Allah ya tsine musu wa mu'wil muhaddith da wanda ya tara wanda ya haddasa wallah Allah fil fuqara wal masakin Allah Allah dangane da fakirai da miskinai fa ashrukuhum fi ma'aishikum ku tarayya da su a abin abincinku wato ku tare da su ku ci tare ma'ana ma'aishikum wato abin da rayuwanku ku rayu kamar kuna iyali guda ku da su wallah Allah fin nisa wa ma malakat aymanukum fa inna آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال أوصيكم بالضعيفين nisa'ukum wa ma malakat aymanukum yace Allah Allah dangane da mata da wanda zamaninku suka mallaka domin ƙarshen maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shine yace ina muku wasiya da wayannan rawana na biyu matanku da abin da zamaninku ta mallaka thumma qala as-sala as-sala as-sala sannan yace as-sala as-sala as-sala wato manzo Allah kenan bayan bai ce as-sala awwala ba الضعيفين أول سنة الصلاة الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم كركو جزء أوران زرجين مي زرجي على أمر الله واتو إن كن كام هنيا الله كركو دامو دا مي, مي, مي زرجي كتوا يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم شي الله دي دي إسر مكو wanda ya muku wanda ya nufin ku da mummuna ko ya nemi ku shishigi ƙulu linnasu husnan kama amarakumullahu azza wa jal ku gaya mu mutane kyakkyawan magana kamar yadda Allah ya umarce ku azza wa jal wa ƙulu linnasu husna a cikin alqur'ani wala tatraku al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kar ku bar umarni da mai kyau da hani ga muna fa yuwalla alaikum ashrarakum in kuka yi haka nan wato kuka bar amr bil ma'ruf da nahy anil munkar to ashraran ku za su zama sune shugabanninku ku thumma tad'una fala yustajabu lakum sannan kuma ku yi addu'a ba za a samu ku wa alaikum bitawasuli wattabazuli wattabar to kuma na hore ku da tawasul da tabazul da tabar wa iyyakum wattaqatu wattadabur wattafarruq wannan su ne aka samu yancan tawasul akasinsa taqatu sas har haduwa hada kai banda rarrabuwa tabazul shine bazul bazul ma'ruf bazul ma'ruf kenan ka kar ka faɗa wani abu dangane da wani sai alkhairi sabanin tadabur in ba nan ka soke shi tabbar tabbar shine shi rarraba wannan yana wannan yana akasinsa shine at-tafarruq tabbar kai tabbar shine cohesion sorry ba rarraba ba akasin sa ne rarraba ɗinki abu daidai ya zama a tafi tare akasin sa ne tafarruk wata awonu alal birri wata kawara wala ta awonu alal ithmi wal udwan wata qulla inna la shadidul iqab wannan ayan alqur'ani amma ya shigo a cikin jumlan wasiyan amirul mu'minin hafizakumullahu min ahli baitin wa hafizakum fikum nabiyakum Allah ya kiyaye ku ya ku iyalan gida kuma Allah ya kiyaye addini da ku astaudikumullah khayra mustawdi ina muku ban kwana kikkiawan ban kwana wa qur alaikum assalamu ina kuce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah sannan yace ya bani abdul muttalib ya ku iyayen abdul muttalib la ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقولن بي لا تقتلن بي إلا قاتلي yace ya ku ‘ya'yan abdulmuttalib karfa in same ku kun shiga shekar da jinanin musulmi ta hudu na fi dima'il musulmina dima'il musulmina hawada wato kun kutsa jinin musulmi hawada kuna cewa an kashe amirul mu'mini kar ku kashe kowa sai wanda ya kashe na'am amirul mu'minin duk da darajar da Allah ya masa wanda a cikin halittansa ba wanda ya kai shi daraja sai manzan Allah ya fi shi daga manzo Allah sai shi bayan daga manzo Allah sai amirul mu'minin kowa ya zo bayan bayan Ali to amma wannan ibn marjan mal'uni la'ananne wanda zai dawo auta amma sai ce shi kadai za a kashe to ina ga wanda zai ce in an kashe mutum a kaza shi sai sun kashe guda kaza wannan jahiliya haka suka ne su ce mutum ɗaya a ƙabilarsu yana daidai da goma a ɗaya ƙabilar in kuma an kashe shugaban su ce gaba ɗayan ƙabilar za su share na ga wanda suka je suka yaƙi da sunan wasu na bin jinin usman jahiliya tsabanta aka kashe ainihin zai mu ce wajen kusan dubu ɗari gomomin dubbai akan ana bincin banda na jamal aka kashe sifin aka kashe amma bin aka kashe ya haura dubu ɗari duwai ana nema wai jinin mutum ɗaya to shi yake cewa to kar ku kashe kowa sai wanda ya kashe unzuru idza ana mittu min darbatihi hadha hadhihi idribuhu darbatan bi darba ku duba ku gani in na mutu a wannan tsara da ya mini to ku sare shi tsara da tsara wala yumathalu bir rajul kuma kar aya mathalu da da wannan da mutumin wato alala ta gawansa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqulu iyyakum iyakun wal masulata walau bil kalbil aqur aqul ɗinku da yin masaru masaru muna ce mashi masaru da Hausa shine bata jikin mutum kama a yaga masa lebe ko a cire masa hanci ko a yanke masa kunni ko a kwakwale masa ido ko da gawa ne ko ya mutu to yace to kar ku yi masaru ko da da kare mai cizo ne in ana ciwon kare yakan ciji mutum ya zama yakan kama ciwon da yakan zama sanadiyar mutuwa to amma duk da haka abinda ake makaran ana ana kashe karen ne kawai shike in ya kama irin wannan ciwo din amma ba a ce a yi matsalo da shi ko da kare ne mai cizo thumma a riƙa jabinul imam sannan sai ga goshin imam na fito da yana kwararo da jibi sai ya shiga sharewa da hannunsa sai yarsa zainab ta ce ya abati a raka tamsuku jabinak ya ce ina ga kana shafan goshinka ƙala ya buna ya same ta jaddiki rasulallah sallallahu alaihi wa kulu innal mu'mina idza nadara bihi al-mautu wa dalal wafatu arqa jabinuhu wa sakananinu naji babanki yana cewa mumini in mutuwa ya sauka masa to wafatinsa ya gabato to goshinsa kan yi jibi wannan wannan kamar da makaranta ko shekarun jiya ne dangane da alamomin cikawa mumini aka ce in ka ga in ka kamar an zuba ruwa a goshi din to alaman kyakkyawan da hawaye da kuwa akan ga goshinsa ya jika wa ma'ana da da jibi sannan kuma akan ga hawaye a ido zancen zainab tare da babanta sai ta ce masa ya abati haddathatni umma ayman bi hadithin karbala wa qad ahbabtu an asma'ahu mink tace ya babana umma ayman ta yi min labarin karbala kuma ina so in ji daga gare ka yace ya bunayyata alhadithu kama haddathatki umma ayman maganan shine zancen shine kamar yadda umma ayman ta gaya miki wa ka'anni biki wa bi nisa'i ahliki sabaya bi hadhal balad kaman ina gani kaman ina ganinki da sauran matan iyalinki an kama su a wannan gari khashi'ina suna kankantatu takhafuna an yatahaffata kumun nasu kuna jin tsoron kada mutane su hauce ku fa sabran sabran ku daure ku daure wato wannan yadda yadda ummu aiman ta ga miki din nan to haka nan batun karbala kaman ya faru sai da wuri a kuma da hadisin imam alaihi salam tare da 'ya'yansa hassan da hussein sannan imam alaihi salam ya yi waiwaya zuwa 'ya'yansa biyu hassan da hussein ya ce ya aba muhammad wa ya aba abdullah ka annibi kuma wa qad khurjat alaykuma min ba'di min ba'di al-fitr harajar kai kamar harajar alaikuma min ba'dil fitan yace ya aba muhammad ya aba abdullah kamar ina gani bayana fitinoni za su fito muku haki bayan masiba amirul mu'minin kun bala'o'i suka biyo baya kamar kamar ina ganin fitinoni kamar yadda amirul mu'minin shi ma aka ci a kansa to kamar ina ganin kuma fitinoni sun biyo ku fasbira hatta ya hukuma Allah wa huwa khairul mahakim ku daure har Allah ya hukunci shine mafi mai hukunci ya abu abdullah anta shahidu hadhihi al umma ya ce ma imam husaini abu abdullah kai ne shahidin wannan al'umma fa alaika bi taqwallahi was sabri ala bala'i ka daure kai kai ka ji tsoron Allah ka daure da bisa bala'inta thumma ugumi alaihi sannan sai imam ya suma wa afaqa ya farfado wa qala hadha rasulullah wa ammi hamza wa akhi ja'far wa ashabu rasulullah kulluhum yaquluna ajil qudumaka alaina fa inna ilayka mushtaqu yace gashi nan ina kallon manzon Allah da amina hamza da dan uwana ja'far da sabon manzon Allah sallallahu alaihi duk suna cima ka gaggauta ka zo ka gaggauta ga zuwanka wajen mu muna muna muna shauƙin zuwanka sannan imam alaihi salam yace astaudi'ukumullahu jami'a na muku ban kwana gaba ɗaya sannan ya juya idanunsa ya zuwa iyalan gidansa duk cikansu ya ce astaudi'ukumullahu jami'a saddadakumullahu jami'a khalifati alaikumullah wa kafa billahi khalifa sannan ya ce ya ce wa alaikumussalam ya rusula rabbi sai aka ji ya faɗa kan ya ce ya ku manzanin ubangiji na wa alaikumussalam manzanin ubangiji masu karɓar rai kenan sun zo sun ce assalamu alaika ya mai rarmumi sai su ba a ji wannan ba amma sai aka ji yana cewa wa alaikumussalam ya rusula rabbi sannan ya ce limithil hadha falyamalil amilun ga irin wannan wannan kyakkyawan ƙarshe masu aiki su aiki wanda ainihin manzannin ubangiji za su ce maka assalamu alaikum in mai karɓar rai ya zo ce maka assalamu alaikum alhamdulillah inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun bai gushe ba yana ambatan Allah yana nuduki da shahadatain la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana duban alqibla har ya rufe idanunsa biyu ya miƙe ƙafafunsa ya miƙe hannunsa ya ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka ne ruhin ya rabu da jikin mazluman shahidan sabiran muhtasiban وشهيدا وعليا ومظلوما insha Allah za mu yi addu'o'i wannan addu'an ya kamata du'awul faraj ya zama yan uwa so rike shi don ya kamata ya zama kamar da muke wani addu'o'in Ramadan wasu ba dan yan uwa sun hahaddace wannan zan karanta da sani insha Allah ko za a yi shi zama mutane sun kokari sun haddace sun haddace sai zama ana karantawa gaba daya ilahi azumal bala wa barihal khafa وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشده والرخاء اللهم صل على محمد وال محمد اولي الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وقربتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة الأجل الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين wannan ce musu addu'an faraj maulana sahib al'asarwar zaman ya sanar da wani wanda ake tsare da shi a kurkuku da ya karanta ko aka sake shi اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة وملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة صارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والجيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنسيهة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى بالصبر والقناعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنسبة وعلى الخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمر يا أرحم الراحمين إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثراء مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والد إلى أوطان الغانمين بمحمد وآله أجمعين إن شاء الله wannan zaman namu zai zama shine insha Allah na wannan zaman jaje na ƙarshe da kuma rayuwa nan layalul qadar Allah muna roƙonka ka ji kan muminai maza suka gabace mu bara war haka mun yi wa'annan zama da waɗansu ba'arin yan uwa ba Allah ya ma mala bakar almizan rasuwa da da Alhaji Hamid Dallami wanda duk bara muna tare da su a wannan lokaci Allah ya rahamshe su Allah muna roƙonka ya rabbi ka rahamci waɗanda suka yi shahada a cikinmu a shekarun nan da kuma waɗanda aka ɗauki ransu wanda suka yi mutuwan yau da kullum Allah mu sarki kuma ka kyautata ƙarshen mu Allah karka sa ya zama wannan shine ƙarshen Ramadana da za mu yi azumi a ciki in kuma ka kaddara mu wasu mu da shi kenan kuma Allah Allah kuma ka sa ya zuwa ga rahamarka ne kuma ya zuwa ga rahamar Allah mu sarki ka azurta mu daga ganin ɗal'atar rashida ya rabbar alamar sarki wannan muhalli namu da yake kishin ruwan shirya ya daɗe bai san hanya ba bai san shiryan ba allah maɗauki mana roƙonka ya rabbi ya rabbi ya rabbi ka raya wannan al'umma allah ka ji tausayin wannan al'umma da muke allah ka ji tausayin wannan ƙasa da muke zaune a ciki mutane da imanin su da ƙaunansu da allah da annabi an dankara musu kayan abin da ba su so ba yadda suka iya ya rabe mu raunana ne Allah ka ji tausayin mu Allah ka dora mu kar ka dora mana Allah kar ka dora mana wanda baya tausayin mu Allah mu sarki kai mana maganin bala'o'in da suke bayyana a wannan zamani Allah mu sarki kuma kai amfani da mu ya rabbi wajen tabbatar da addininka اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرك فإن باستبلان بنا غيرنا عليك سهل يسير وعين عزيز اللهم ارحمنا اللهم اطب بنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين